أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى بركم أساك حقوى don domin karatu a cikin littafi da muka fara karatunsa risala ta الدعوة إلى الله كفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين jiya lokaci bai ba da dama ba abinda ya mura saura fasali guda shine alfasul khamis fi asbabi najahi ad-da'wa wannan babi malam zai muna bayanin hanyoyin da za a bi da matakai na cin nasarar da'awa wanda yana da cikin mutu inda muke nan muna gabatarwa ma shine asbabun najah mu ba da'awa dai muka dauka ba saboda mun ga mutu yana da fadin gaske kuma ana na ana tattaunawa a wurare daban-daban ko insha Allah ta'ala ina ganin dai mu shine zai mutuwa mutu inda zai kwashe kashi 90 cikin 100 a cikin karatukan da za a yi insha Allah ta'ala duk da kita rayuwa watakila a samu waɗansu mawdu'an waɗanda ba wannan mawdu'i ba kuma mun faɗa mun maimaita cikin kowane ɓangare na rayuwa ana buƙatar nasara ko ba haka ba muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya malam yace najahud da'wa cin nasarar da'awa huwa huwa thamara shine wato fa'ida allati yas'a ilaiha ad-du'a wanda addu'a masu da'awa suke tafiya zuwa gare ta suke kokarin kai gare ta shine yas'a walaula ma yu'ammilunahu min najahi da'watihim malai yace in ba da abinda suke tsammani ba yu'ammiluna suke tsammani min najahi da'watihim na nasarar da'awarsu lan hattat qiwahum ƙiwahun ƙarfinsu jam'i na alƙuwa lan haƙat da wato ta rubuce ke nan wata da'alat da'awatuhun da da'awarsu ta yi rauni ta wargaji waje diru bi kulli da'in abu ne wanda ya dace ga dukkan mai da'awa shi ne jadir an yi arifa asbaba na jahi da'awatihi ya san dalilan da za su sa da'awarsa ta ci nasara ya ce kuma liya kuda biha don saboda ya riko da waɗannan sabubban biha da miri na kuma zuwa ga al'asba hatta ya sula idan natija hassai ya kai ga sakamako almardiya wanda yake abin yarda ma'ana ya kai ga sakamako irin wanda yake sun yi cimma famin asbabi na jahil da'awa yana daga cikin sabubban cin nasarar da'awa yana daga ciki kaga ba a ce duka ba shi yasa ɗan abubuwa suna da yawa sai a ce to ga sashi daga cikinsu wani lokacin allah ya ba da dama sai a taɓo sashi mun gane wannan ko tatbiqu ma sabaqa fil fasl athani wal rabi' mai da'awa ya yi aiki ko ya tabbata abin da ya gabata a cikin fasl athani fasali na biyu inda malam ya bayanin wasa'ilu ad-da'wati ila Allah wa kayfiyatiha da ya ce kuma wasalif inda malin ya yi bayanin fi majalin da'awati ilallahi ta'ala shi ne abinda ake nufi abu na biyu an ya kuna da'awati sanadun min zawai sultati fi daula an ya kuna ya kasance ne da'awa ga da'awarka sanadun tana da gimshiki min zawai sulta daga ma'abuta jagoranci fi daulati a cikin daula فإن الدعوة دمئت دعوة والسلطة دكم ملكي هما سوني دعامة إصلاح الأمة دعامة شيني جمشيكي أسلين كلمة الدعم تنانفين واتو تيمة كاما أبو زما جمشيكي دا أبو تو إيه أنكتي دعامة قدا دعامة تاني gimshiki biyu to yanzu tun da an yi idafa da jam'u muzakkar salim da musanna idan aka yi idafa ana shafi nuna marmakon a ce du'a matanil islah to sai a shafi nuna ce du'a matanil islah gimshiki ne guda biyu na kawo canji a cikin al'umma fa'idan taƙata idan suka haɗu washtama'ata suka gami ta haƙaƙa bihi malhadaf abinda ake son a cin malin jirgi sai ya tabbata wal maqsud da abinda aka nufata malin ya ce bi iznillah da izinin Allah wa inhu maftaraqa idan kuma suka rarraba da'awa kuma da sulta kenan da al majhud kokari sai ya tozarta aw da'ufa ko shi rauni ila haddin kabir zuwa ga wato bugire mai nisa ma'ana sai da manto tasirin da awon zai yi karanci kwarai da gaske lidali kamar ya ce to don wannan ne ya tahattam yana zamantowa wajibi ala kulli daulatin akan kowace ƙasa turidu da izzatar haƙiƙiyya wadda take neman ƙarfi ko buwaya wadda take ta gaske a sabita ta kuma tabbatatta wattamkina da kuma samun iko fil ardi a cikin ƙasa an ta'khudha bi dinillah ta yi riko da addinin Allah azza wanda yake ya ruwaya wa jalla kuma ya ɗaukaka wa tasiru ta tafi ala huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akan shiriya ko sunna ta manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi mustaghniyatan bi zalika tana mai wadatuwa da wannan abubuwan an gare ku guda biyu an kulli ta'ali ta wadatar dukkan waɗansu ilmomi wannuhu da kuma tsare-tsare allati la tattafi kuma addinin lahi ta'ala wadda bata dace da addinin Allah ba wa hadi rasulihi sallallahu alaihi wasallam da shirya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kinan malam nan bai ci ba a watsar da dukkan wani abu wanda musulmi ba musulmi ne ya yi shi ba a'a sai in ya zama to ya saba mashari'a shi ya samu ke amfani da salula don ba ta saba mashari'a ba ko da ba musulmi ya yi ta ba muna iya mai amfani da tv don mai kallon wa'azoji mu saurari wa'azoji na malamai don wannan bai saba ma addini ba an gane ko kuma muna iya aiki da tsare-tsare reglement interior in zamanin wani tsari ko da muni muka aza shi in dai bai saba ma shari'a ba wannan babu matsala mun fahimci wannan da kyau li'anna kalimatul ulya hiya li'anna kalimatul allah hiya al-ulya domin kalimar Allah ita ce madaukakiya wa dinuhu huwa zahir kuma addinin Allah shine mai rinjaye faman akhadha bi kalimati allah wa dinihi duk wanda ya riko da kalimar Allah da addinin sa fasa ya kunu da hulhulu to zai samu ɗaukaka wa fuhur da cin nasara da rinjaye ala kulli man khalafa akan dukkan wanda ya rinjaye ya saba masa wa'adallah wa'adallah alƙawarin Allah ne kina asalin shi wa'ada wa'adan sai aka kawo masdar wa'adallah masdar ne domin akwai sukuni ga ainihin ba fatha ba inda an ce wa'ada sai zaman tofe ne alƙawali ne na Allah la yukhlifullah wa'ada Allah baya saba ma alƙawalinsa walakin na aktharun nasi la ya'lamun sai dai da yawan mutane ba su da sani يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا سنسن ظاهر الرأي والدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون سوق مد لاهرة ربك لنوني da wannan ne malamai suka ce ilimin duniya in ba a san Allah ba to jahilci domin sai da ce walakin na aktharan nasi la ya'lamu ba su da sani wanda aka ce bai da sani ya zama sai ce ya'lamu na zahirin min hayatid duniya tare da ya kore musu sani sai tabbatar musu da ilimin duniya don ilimin duniya in babu sanin Allah a cinsa jahilci ne ko wa ya tahattamu kuma ya zamanto cilas abu ne wanda an wajibi shine ya tahattamu wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya ala kulli dawlatin akan kowace dawla turidu al-izzata al-haqiqiyya wanda take son buwaya karfi na gaske al-thabita wanda at-tabbatacce wa tamkin da abata cin nasara da tabbata fil ardi a cikin ƙasa an tansura da'wata illallah ta taimaki da'awa zuwa ga Allah azza wa jalla wanda ya buwaye kuma ya ɗaukaka bi kulli ma tastati'a da dukkan abin da take iyawa min asbabin nasri na daga sabubban taimako alqawliyati ko da magana ne wal fi'liyati ko da aiki targhiban kwadaitarwa a cikin mutane ku zo ku saurari wa'azi wa tarhiban da ba da tsoro duk mutumin da yake sun ya kama da awa cikas kowane ne shi sai an mai bai isa ko ba haka saboda kana son ka hana al'umma ta ci gaba ne an gane ko fa inna Allah domin shi Allah qad yazu bi sultan yana zari danna da mulki an gane ko ma la yazu bil qur'an irin ya zari ɓannar da bayyana alkur'ani ba ma'ana allah yana iya ya sa mutane su ji tsoron sarki fiye da tsoron da suka bi ƙur'ani wannan magana da wannan yin faɗi ba wai kalma ce ta jahilci ba ko kuma nan bai sa alkur'ani ba a ɗabi'a ce ta rayuwa ɗan adam abin da yake gani yana masa tasiri mun gada wannan لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد mutane kana kana wani in kai mai wa'azi shi na yarda wani ko duk in ba ya ga jandarma ba da kulki ko polis ko ya ga dogari to bai cika ja da baya ba shi yasa wanda wa'azi yake amfani shi sai a yi masa wa'azi wanda kuma dole ba zai bar da ƙawa ta ci gaba sai ya ga jandarma to shi ke na fata ana fahimta ta wa idan za'ufar iman fi ƙurubin nas idan imani ya rauyi a cikin zukatan mutane tsarar wazi'u to sai ya kasance abinda zai tsorata mutane a sultani wanda yake da alaka da gwamnati ko shugabanni arda'u shi an mafi kwace su in ji malaman zauri ma'ana shi an mafi ba su tsoro lahum anil ma'asi kuma shi ne zamantowa mafi kange su daga wato sabon Allah malam ya ce wa aqwamu lahu kuma shi an mafi daidaita su shi sa su tsayu fi ta'ati a cikin da'a hatta yastaqimu sai sun kama hanya sun miƙe wa yuslihu kuma sun kyautata ayyukansu ko wa yasluhu sai sun zama mutane da gari waka dalika kuma kama haka ne ya tahattamu ya zan wajibi aladdu'ati ila Allah kama su da awa zuwa ga Allah ala basiratin akan basira an yattasilu bi dami sulta su samu wato haduwa da masu mulki fi dawlata cikin daula wa yuraqibuhum fi sayr su kwadaitar da su akan tafiya alamahum alaihi min alhaq cewa ku zo mu tafi da ku akan tafarki na gaskiya ويبين لهم ما في ذلك سبينا مسؤولين دكي cikin wannan min al-awaqib al-hamida na daga makomai nagari was-sa'adati da kuma wato cin nasara an gane ku da kuma sauki da alkhairi fi dunya wal akhirah na duniya da lahira wa yuhadhiruhum su tsoratar da su min mukhalafati dhalik daga saba ma wannan ويبين لهم سبينا مسو ma fi mukhalafatil haqq abinda ke cikin saba magaskiya min al-awaqib as-sayyi'a da daga munanan makomai washaqa'i da kuma tabiwa da rashin arziki fi dunya wal akhirah a duniya da lahira wa yuraqibuhum kadhalik kuma su kwadaitar da su har yanzu fi nasri da'wati ila Allah ta'ala wajen bangaren taimakon wato da'awa zuwa ga Allah madaukakin sarki bi kulli ma yastati'un da dukkan abin da suke da iko min asbabin nasr na sabubban taimako wa yuhadhiruhum su tsoratar da su min khidlaniha daga kin taimaka ma da'awa wa fi'li ma yuqawimuha da kuma yin abin da zai yaki da'awa wa yardaduha ko kuma abin da zai ci karo da da'awa daga abdul duni kishiyar an gane ko wannan duk hanyoyi ne wanda da'awar ka za ta ci nasara sai dai in abin bai yi ba shi yasa da Allah ya tura fir'auna da annabi Musa ya tura da Allah ya tura annabi Musa bai ce ka je cikin garin Misr kai wa'azi ba sai aka ce ya fara da koga saboda idan shi kogan nan wanda ake jin tsoro mai mulkin nan wanda kowa na karkashin sa ya samu ya karbi da'awa to kaga abin zai zo da sauki babban matsala annabi Musa fir'auna ya kai kai ya ci bai yarda haka na an kai ta wuta na fata fahimci kuma wannan shi yasa waɗanda suka bi annabi musa ‘yan kaɗan ne don gogar mai yaƙiyar da shi da gaskiya gane ku ba dole ba ne su karɓa amma dai a fara da su ana sa tsammanin abin zai yi kyau abu na uku an yi tusadifa da'awatu mahallan ƙabilan da'awa ta samu mahallan wuri ƙabilin wanda yana karɓa ma'ana wuri ne wanda ya dace a shirka da wa mambatan ya zamanto wurin shuka da ganabati ne hisban mai tsace in ji malaman zaune hisban mai tsace ma'ana wuri ne rayayyi wanda ya an shirka tana fita bai haifu ya kunu matahuwi ta fuskar da waɗanda ake kira za su kasance musta'idina sun shirya da kabuliha don karɓarta laisa indahum min almawani bai tare da su almawani jam'i na almani an gane ku ko almani abinda zai hana su was-sawarif jam'i na as-sarifa abinda zai juyar da su ma yahulu bainahum wa bain qabuliha abinda zai hana su karbita wa aghlab ma yakunu dhalik mafirin jayin lokuta inda ake samun wannan ko wannan yake kasancewa fi qaumin arafu natijata ma hum alayhi min al-batil a cikin mutanen da suka san cewa abinda suke akan shi ba mai kyau bane ma kuma su ba ta da kyau ita ce natija wasaru sun kasance yatatalla'una suna kwadayi suna linqaya shi yatatalla daga tala'a ne abu ya kullu tatalla ala jiran kullu wa abu yatatalla'una suna linqaya ila min yantashiru minhu zuwa ga wanda ya rita shirhun zai tsarike su zai cirike su daga wannan wanzur ka duba idan ma sadafatu da'awatun nabi sallallahu alaihi wasallam abinda da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta samu dacewa da shi shine sadafatu min al-mahall al-munasib na daga wuri al-munasib wanda ya dace wal waqt al-munasib da wuri wanda ya dace hina kanat ala fatratin minar rusul lokacin da da'awar ta kasance ta zo ne akan lokacin yankewar zuwan annabawa jahilci ya yaɗu wani timasin minar suburi hanyoyi sun shafi shi ne timas daga tsamasani abu ya shafi sai an ƙara alif wannan ƙalaƙa in ƙalaƙa ko ba haka ba tsamasa in tsamasa hanyoyi sun shafi ba a ganinsu kamar mai tsaye cikin sahara kana yin taki ko da kuka duba baya ya sha na fata an fahimta ya samu a hallare cewa tamsil basira ta ko shahiyar basira wannan su mutane mutu shawifuna suna masu kwaɗayi asalin ta shawafa daga shafa ya shufuri yana kallon abu sai ka jira sun ce shufta kayi ilanurin risalata suna jiran suna kallon suna jiran hasken wato annabta kenan wa muta'attishuna suna cikin kishirwa ila rayyi ghaythiha zuwa ga ƙoshin nan na alghaif rayu shine ƙoshi da ruwa ghaifi kuma wannan shine ruwa ma'ana suna jiran a yi musu ruwa su sha su ƙoshi fa inna Allah subhanahu domin shi Allah madaukakin sarki na zara ila ahlil ard ya kalli mutanen ƙasa fa maqatahum sai ya kyamace su arabahum larabawan su wa ajamahum da waɗanda ba laraba ba illa baqaya min ahlil kitab sai sauran ahlul kitab don saboda akwai sauran wahayi tare da su waɗanda ba su kauce ba fakarat bi'athatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi nas sai ya kasance da awon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane kamar sanin ghaifin kamar dai ruwa ne na zala ala ardin jaffa wanda ya sauka akan ƙasa wadda take busassa ya bisa wadda yake ta wato bushi dai a takaice kenan qabilatu sai ta karbi wannan ruwan wamtassatu sai ta jaye shi shine imtassa asalin massa shine wato ka tsoce abu ta tsoce ruwan wa azhara mathala ala dhalik wa azhara mathalin ala dhalik mafi fituwa misali akan wannan ma jara bainal aus wal khazraj abinda ya faru tsakanin kabila ta aus da khazraj fi harbi bu'ath a cikin yaki na bu'ath yaki da ake kira harbu bu'ath qabla al hijra kafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam bi nahwi khamsi sinin gabanin shekara biyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo qutila fihi khalqun kathir an kashe mutane masu yawa cikin wannan yaki an gane ku min alhayyin daga bangare alhayyu ana nufin mutumin da yake rayayi alhayyu wani lokacin ana nufin bangare biyu unguwa biyu ko ƙauye biyu min alhayyai ni al'ausi wal khazraj na ausu da khazraj kowanne ɓangare an yi an samu wato hasarar rayuka wa min ashrafihim daga kuma har da shugabannin nan su domin yaƙi in yi tsanani hamanya sai ya kai gare su fakarun sun kasance fi a masar hajjati a cikin tsananin bukata asalin masa ya taɓa abu a masa kamar ya shafe shi kwarai ila ma ya jima ohun zuwa ga abinda suna cikin tsananin bukata zuwa ga abinda zai hada su wa yu'allifu bainahum kuma zai sanya soyayya a tsakankanin su wa fi sahih al-bukhari ya zo a cikin sahih al-bukhari an aisha daga aisha radiyallahu anha Allah ya kare da agreta wa an ummahatil mu'minin ajma'in wa an as-sahabati ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قالت تتشي kana yawon bu'az ranar bu'az ta kasance yawman wani yini ne ƙaddamahu Allah ta'ala Allah ya gabatar da shi li rasulihi sallallahu alaihi wasallam ga manzonsa sallallahu alaihi wasallam ma'ana abu ne wanda ke Allah ya kaddara zai abu kafin zuwansa fa qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wa qad iftaraqa mala'uhum shugabannin nan su tsoron raba in ku shugabanni tsoron raba na bayan su masu tsoron raba wa kotilat saratuhum an kashe shugabannin su shi ne tsorat an gane ko shugabanni wa jurihu an yi musu rauni fa qaddamahu Allah ta'ala sai Allah kaddamar da wannan yaki ko wannan yinin yaki din tunda an ce yawm bu'ath tunda shi yaki akwai cikin yinin da za a yi mishi za a yi shi da rasulihi sallallahu alaihi wasallam sai Allah gabatar da wannan ga manzonsa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fi dukhulihim a cikin su gasu fil islam a cikin musulunci wa zakara ibnu ishaq ibnu ishaq babban malamin tarihi ne yana da karfi kwarai a cikin sanin tarihi duk da yake riwayoyin shi wanda su shahi tarihi ba a cikin karɓar su ba amma ta fuskar tarihi ana karɓar su kwarai annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi lamma kallama lokacin da ya tattauna man kallama da waɗanda ya tattauna da su min al-khazraj da khazraj fil mawsim a cikin lokacin aikin haji wanda suke yi a lokacin jahiliya suna zuwa makka wa arada alaihim al-islam ya gitta musu da addinin musulunci ya bijiro musu da addinin musulunci fa qabilu sai suka karba ƙalu suka ce ina ƙattarak na ƙaumana mun bar mutanenmu wala qauma bainahum min al'adawati wash-sharri ma bainahum babu wadansu mutane da mun ka sani irin su wala qauma babu wadansu mutane bainahum waɗanda tsakankanin su min al'adawati akwai adawa wash-sharri da sharri ma bainahum irin abin da ke tsakankanin su wa asallahu an yajma'ahum bik muna sa tsammanin Allah ya haɗa su ta sanadiyarka kaga shaida iya ana son idan ya zo ya zan sanadiyar haɗuwar mutane akan tauhidi ba akan tarwace wasu amma idan kanatin da'awa amma in da'awa ta kasance fi ƙaumi a cikin mutane fi mustaqbalin batin ko fi ƙaumin fi mustaqbalin batin suna gaban ɓanna sun shiga sahun gaba an gari ku su waɗannan saucin sahun gaba suke wajen ɓanna shi ne mustaqbalin batin sakiru fi hamratihi waɗanda saboda tsananin giyar fitina da sun kashe hammaye suke cikin wannan fitina an gari ku wa bahiru bisa harifihi bahiru sun imauta shi ne bahiru biza ƙarifihi da ƙawaɓanna ta ruɗe su ƙwarai wa ƙarru bisa rabihi sun ruɗu da tsara ruwan wawa ya ƙawar wannuwa kun san kamar idan rana an kai rana in kana nesa sai ka tsankai wani abu kamar ruwa sai ka sai ka iskimi makon banza da shi tushe ake kira sara Allah ce wallazi na kafaru a amaluhum ka sarabin biqiya an gane ko ya hasabu hudhum an ma an hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a wa wajada Allah 'indahu fa waffahu hisaba shine malaman zauri suke ce ma qawal walliya kina ana kiran shi ruwan wawa kamar ma ana kana sa tsammanin ruwa ne kuma ba ruwa bane ko ba haka ba yace to wa garbu ke na sun rudu sun sa tsammanin kamar yana tare da wani alkhairi ke na bisa rabihi da kawar wani wasa fa inda na ja hadda'awa domin to irin waɗannan cin nasarar da'awa fihim a cikinsu baƙiƙun abu ne mai rauni li'anna domin tayyaran difa'in batin in an ce tayya wato ana nufin inda taguwar ruwa ta sama kama a ce inda ruwa suke sun ka hankalta ma direction kiran ta ruwa da wannan da suke amfani da wannan tayya alkahrabai kamar inda wutar kuran wutar waya take bi ka kusan nan ne take ba da karfin ka ko ba haka ba ko ka ce alqibla ko kuma at-tayyarul fikri karfin tunani zo san su marhabobi da firat sai kaga aje su at-tayyarul fikri to wannan wato alqibla da kannatar dusa alqibla da huskar da alƙibla ko wadda banna ta tunkuda shi indifa'ul batil nan ne banna ta fuskanto guguwar ta tashin hankalin banna take tashi fihim a cikin irin waɗannan mutane ƙawiyyun abu ne mai ƙarfi kwarai da gaske kamar talil ma'il mahbus malam yace kamar ruwa ne wanda wato mahbus wanda an ka tattare aka kulle a wuri ɗaya idza zala habisuhu idan abin da ya tare shi ya ja kakara su tahowa manoma masu aiki da ruwan kanar wanda aka yi gandari sosan haka ko ba ka gani ko wani wuri za ka iske akwai inda ake tarewa ruwa su su to idan an ka ɗage abin nan za ka ruwa sun yi bas ko ba ka gani walidhalika mara yace saboda wannan ya haɗaduna ila ƙuwatin azima suna buƙatar ƙarfi mai girma fi da'awa a wajen da'awa to ƙabilu ƙuwatar zalika tayya wadda za ta yi gaba da gaba ta fuskanci wannan attayya an gane ko kana iya cewa wannan alƙibla mai ƙarfi aljadid wanda yake sabo wa tarbu alaihi kuma ta samu hawa a kansa ma'ana in Allah ya zama tana da ƙarfi to fuskanta ta kuma sai an shaida wali yakun zalika kuma in duk wannan abubuwan da ake faɗa na da'awa na ya karban na bi shattal wasa'i sai ya zamanto da dukkan hanyoyi saboda bayyuwa ce a yi da'awa da salo guda in ɓadda ta kai ɓadda dole sai an yi amfani da salo da ɓadda an gane ku eh yi amfani da salo daban-daban duk wata hanya wadda an kasan tana yiwa da awata ci nasara to sai an bita kamar gari na wanda yake mai tsananin karfi sojoji sun kewaye ta ko'ina sai a ce to wata bataliya ta shigo ta gabas wata bataliya ta shigo ta yamma wata bataliya ta shigo ta kudu wata bataliya ta shigo ta arewa sai a gani don saboda mai saboda wuri ne mai hatsari na fata ana fahimta ta amma ya an san sojojin ka ba su da yawa bakin yamma na sun kai ta sai a ce to mu ga yamma wa ala jami'il mustawayat kuma in za a yin wannan ya zama to kuma da dukkan mustawayat an gane ko in akwai mata akwai maza maza su yi wajen maza mata masu ilimi su kuma su masu shiga wajen mata in suna iya shiga gida-gida su shiga gida-gida in abin ba zai zama matsala ba ko ba haka ba in akwai 'ya'yanku da suke karatun alkur'ani su rinka jansu suna koya musu karatun alkur'ani yaro abokin yaro ne mace abokiyar mace ce namiji abokin namiji ne wallahu musta'an Allah shi ne wanda ake neman taimako gare shi ha fanji ba abu na hudu na cin nasarar da'awa an gane ko an ya kuna ya kasance aladar da'i a wajen wurin ya kasance a samu wajen mutum mai da'awa amalin kabiru yana da buri mai girma ba'idun anil yasi wanda ya yi nisa daga yanki kauna fi na jahida a watihi wato a cikin cin nasarar da'awarsa fa'innal amala domin shi buri kwaɗayi sawa tsammani dafi'un abu ne mai tunkuɗa mutum ƙawiyun kuma mai tsananin ƙarfin tunkuɗa lilmudiyi wajen shuɗewa da nacewa fi da'awaci a cikin da'awa wasa'ai da yin ƙwazo fi in jahiha na sawar da'awar ta ci nasara kama annal ya'sa kamar kuma yadda yanki kauna sababin hanya ce lilfashli tarabbancewa wata akuri da ja da baya da baya an da'awa kafin da'awa a cikin da'awa malam ya ce wani haga da wannan ne ta jidullah za ka sami allah subhanahu wa ta'ala subhana wanda ya tsarkaka ya fitahu yana ɓoyewa linabiyi sallallahu alaihi wasallam ga manzon shi annabi sallallahu alaihi wasallam abwaban kathira ƙofofi masu yawa min al'amali na wato sa masa kwaɗayin cin nasara an gane ku ka ƙaunihi kamar faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa zakir ka yi wa'azi ka tunatar fa'in da zikira domin tunatarwa tamfa'ul mu'minin tana amfanin masu imani nan mafhumuhu wa'azi baya amfanin waɗanda ba su da imani sai dai ya zamanto wato kafa hujja a gare su ko ba haka ba rusulan mubashirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم أما إن الذين كفروا سواء عليهم a an zartahun amlamtun zirhun da yi ba za su yi imani ba amma zai zan kafa hujja a gare su Allah kai muna tsanki suratu zariyat aya ta biyar. Allah ya ce kuma huwan ladi arsala rasula Allah shi ne ya turo manzonsa bil guda da shirya wa dinil haqqi da addini na gaskiya in mun ɗauki alhaqqo ana nufin gaskiya ziddul batil ko ko wadinil haqqi da addinin Allah Allah ne ya turo shi domin alhaqqu wani lokacin ana nufin Allah da kansa zalika bi anna Allah huwa alhaqqu wa annahu wa anna ma yad'una min dunihi هو الباطل أتكن سورة الحج وأن ما يدعون من دونه الباطل أتكن سورة القمال mun ji wannan da kyau ko don mi Allah ya turo shi daga cikin dalilai sai ce li yuzhirahu ala ad-din kulli don ya rinjayar da shi akan dukkan addinai wagga al jinsiya ce shi yasa ce kullihi akan jinsin kone addini wanda ba na gaskiya ba kenan daga cikin turo manzanni dalilai saboda a rinjayar da wannan addini to in an ce liyufirahu a wai don saboda wannan kawai ba a ana iya samun dalilai daban-daban daga cikinsu kafa hujja rusulan mubashiri da mundiri li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul daga cikin dalilin turo annabawa shine kuma a yanke musu hanzari shi yasa ya faɗi wannan hujjar da za su faɗa walau anna ahlaknahum bi'adabin min qabli laqalu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza a cikin qaha a qasas ma ya faɗi wannan walau walau la an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilayna rasula fanattabi a ayatika wa nakuna min almu'minin na fata an fahimci waɗannan ayoyin irin su nan liyuzhirahu ala ad-din kullih akwai irin wannan a cikin suratul tauba akwai irin wannan a cikin suratul fathi akwai wannan a cikin suratu wato as-saff ga alramu mai harda alqur'ani sai ai hatta an gane ko can yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim a cikin suratul tauba yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim a cikin suratul saff kaga an tauba li wato saff wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu a cikin suratul tauba can kuma yutfi unur Allah bi afwahim wallahu mutimmu nurihi ko mutimmu nurahu a wata qira'a walau karihal kafirun sannan kuma can ma walau karihal kafirun dukkan wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau karihal mushrikun walau karihal mushrikun a cikin tauba da kuma safnan dukkan illa dai abinda hafizin qur'ani mai rikewa rumuzul hifz wanda muna sa tsammanin yau a danyi bayanin su tunda suna walau karihal walau karihal sai su shige ma cikin juna ko ba ka bane sai ka ce kam in ka ce kam ba irin kam ba irin waccan ta larabci nawa ne ko ku kam da yawa in ka ce kam ga kafun gami gami mu cikin su gabace wani to walau kare hal kafiruna shi ya gabace walau kare hal mushrikuna sai ka riki kullum in ka zo sai ka ce walau kare hal kafirun sannan ka ce walau kare hal mushrikun ka kare don da ruwa na fata ofinci anan kuma cikin fathi wa kafa billahi shahida li yuzhiru ala din kulli sai ka ce wato والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون استوى ولو كره المشركون أتكن سورة الصف وكفى بالله شهيدا أتكن سورة الفتح إن أبعت من فهمت سورة الفتح آية عشرين تقص كما الله يتشم النبي صلى الله عليه وسلم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك وأنن daga cikin labaran gaibi ne waɗanda muke maka wahayi ma kunta ta'lamuha baka kasance ka san waɗannan labaran ba an ta kai da kanka wala ƙaunuka ko da ku mutanenka min ƙabli haza kafin wannan al'ishara tana kuma zuwa ga ayoyin alƙur'ani ko shi alƙur'anin karan kansa fasbir to kai haƙuri innal aqibata lil muttaqin lalle makoma tana masu kana masu jin tsoron Allah nan akwai abu biyu nan na abu na farko da an ka ce innal aqiba makoma ai ba wanda bai da makoma har da kafirai suna da makoma na an shafe wani abu ne innal aqibata alhasanata lilmuttaqin mun gane wannan da kyau abu na biyu shine da yace ma kunta ta'lamuha anta wala qawmika min qabli hada yana da cikin abin da ake kira dalailun nubuwa imamu al-bayhaqi wa littafi dalailun nubuwa dalilan da suke nuna annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabin Allah ne mun fahimci wannan da kyau dalilan da suke nuna manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabin Allah ne to anan sai akwai dalilai da dama to daga cikin su sai ka samu ayoyi kuma ka samu hadisai waɗanda suka inganta an gane ko shi sa sai littafi da la'ilun nubuwa yana da littafi yana da girma mujalladi ne masu yawa a wata taba a zaka iskiya kai mujalladi kusan bakwai ko goma to a nan mi yake nuna ba waɗannan labaran da ya ba su tun na farkon duniya ne fa wanda har ahal kitabi ba su da labari irin waɗannan abubuwa saura da su da labari to a yana samu su shi yasa qur'ani yake yawan faɗar irin wannan zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayka wa ma kunta ladayhim إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم to cikin ali imrana zalika cikin suratul yusuf zalika cikin suratul suratul hud tilka min anba'il mulk kuma wa ma kunta bi janibil gharbi id qadayna ila musa al-amr wa ma kunta bil shahidin kaga baka kasance ba to ta ina ka samu labari in ba ta hanyar daidai ba wannan mutu'i ne wanda yana da kyau a ɗauke shi abubuwan da suke nuna manzan Allah sallallahu annabi Allah ne wanda sai ka da masala sun hidimu karkashin wannan sai wani ya ɗauki wannan fannin cikin yan uwa misali an gane ko yadda karatun ka ba zai tsaya ba domin akwai mudu an da ana yin shekaru cikin su to amma in baka gane ba sai kai karatu guda sai ka tsaya a ayoyin da suke nuna abin haka ne hadisan da suke nuna abin haka ne tare da bayanan da zaka kawo da maganganun malamai mudu'in yayi tsawo an gane ko malam da ya ce ila gairi zalika har zuwa ga saɓanin waɗannan minal ayatin ayoyi kuma waɗansu ayoyi da ba waɗannan waɗanda suke nuna cewa wato kullum ana son mutum ya rinka kyautata zato cewa da awashi za ta yi nasara wanzur ka kalla ila amalin nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wato burin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato abin da ke tsammani an gani ko tare da kyautata niyya burinsa alkabir mai girma wa nazarihi al-ba'id da hangen shi wanda yake mai nisa fi ashaddi yawmin a cikin yini mafi tsanani wajadahu min qaumihi wanda ya same shi ko ya ci karo da shi daga mutanensa wadhalika yawmu wadhalika yawmu ruju'ihi ko yawmu ruju'ihi duka na iya cewa shine ranar da dawo min ta'if daga garin ta'if hina da'ahum ila Allah ta'ala lokacin da ya kira su zuwa ga Allah madaukakin sarki faraddu da'awatahu suka mayar da da'awarsa ba su karba ba wa aghrau bihi sufaha'ahum sun ka hukka mishi wawayen su shine aghrau ya kamar da ta hukka kare an gani ko kuna cewa hukkawa anan ko yawa an hukka shi galibi kamar an saka kai abu ne amma kai kanka baka san munin munin abu ne aka saka ya zama da awa in bai alliya ba sai zan karen farauta waɗansu mutane sai su sa dauke kullum su za su faɗa abin da za ka faɗi a a ba laifi a kawo shawara a baka wani maudu'i ka gabatas amma bai dace mai da'awa bai zan dan amshin shatar wani kinan babu karatu koko kinan dai kuma akwai wata banna da ƙasa an gani ko falan ma balaga qarnu sa'alibi lokacin da ya kai wani wuri da ake ce ma qarnu sa'alibi domin na as-sa'alib ba ana nufin ba jam'i na as-sa'lab an gani ko wani abu da ake ce ma dila to shi dila a al'ada dai bai da ƙaho kakkace lokacin da ya zo ga ƙahon dila da haka ake rihi mun gani da kyau a larabci kusan ba komi ne ake wasara wani abin suna ne kawai ya daga yanzu suna mun gane ku wanda za a ga wani wanda bai sa haka ba shi komi sai ya wasara idan mallaban zaune suna kwasar mukama to har da suna da sun gudu cikin mukama sai ya wasara su sai a ce haddasa na harisu ibn hammam sai su ce manomi ɗan mai himma ya babu labari saboda da harisu ibn hammam ba sai an fassara a sunan ya tashi daga ma'ana wacce wadda ka sani zama tsayin suna shi amma saboda zaure komi sai an bishi min gilafin ila gilafin kalima kalima shi yasa wajen fassara abu yana da wahala kacin musu sai kai karatu gare su an gane ko to da ya zo ga wurin da ake kira karnu sa'ali na dahu jibril jibril ya kira shi fa qala yace inna allaha qad sami'a qawla qaumika Allah ya ji maganar da mutanenka suka gaya maka wa ma raddu alayka da abin da suka gaya ma an gane ko shi yasa suke cewa ma ba ma ta'if ba dai Allah ce wa idza ra'auka in yattakhidunaka illa huzwan a hadha alladhi ba'atha Allah rasulahu idan suka ne ka suka gane ka ba komai suke rikon ka ba sai abin yiwa izgili ce a hadha alladhi ba'atha Allah rasulahu yanzu Allah shi rasa wanda zai turuwa sai wanga karamin yaro mai yan ƙananan shekaru tun don da fi shekaru kullum ganin kake karami Allah shi rasa wanda zai turuwa sai wanga mutum wanda bai da kuɗi ni kaɗai da miliyoyi sai Allah ya tashi zaɓi wani mutum wanda abinci ba yana mai wuya wani lokaci to wa gaya ma rayuwa haka na ta ɗori sannan kai ma aika lokacin da ba baka da kai ma abin na fata ufinci ta haka irin waɗannan abubuwa karka damu da su masu da'awa galibi saboda shagaltar su da da'awa suna da rufin asiri amma ba su arziki ba ne wannan ba aibi ba ne na fata an fahimci wa qad ba'atha ilayka malikul jibal Allah ya turo mala'iki mai kula da wato duwatsu kenan lita'murahu bima shi'ta fihi ka umurce shi da abin da kaga dama kenan in sako musu duwatsu za a iya sako musu duwatsu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi yace fanadani malikul jibal sai mala'iki mai kula da duwatsu ya kira ni fa sallama alayhi min sallama thumma qala yace ya muhammad ya kai muhammad zalika fi ma shi'ta wannan abin da kake bukata za a yi in shi'ta in kaso an uqbiqa alaihimul akhshabaini in dauko duwatsu manya guda biyu nan ba khashabaini ce ba balle ka ce ana nufin wato icce kenan a ana al'aksha bai duwatsu ne guda biyu manya in ka so sai in ɗauko otubika alaihim in zubu musu su rihe su gaba ɗaya domin atubaka wani lokaci a rufin abin da ya rufe ko an yi ittifaki sai ka ji an ce atubaka na ulama malamai sun yi ijimai an gane ko ba su liƙe ƙoha ake rufi ba ya ce to an otubika alaihim al'aksha bai in ɗauko duwatsu guda biyu in zubu musu manyan mutum duwatsu har su rufe su gaba ɗaya su hallaka su فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يتي بل أها أرجو إنا قدعي أن يخرج الله ألا يفتر من أصلابهم دقس أصنسو جمعين الصلب يخرج من بين الصلب والترائب من يعبد الله وان يتبوت مع الله وحده يبوت مع الله شيكا لا يشرك به شيئا وما دي شرك الله نقول الله كما هكذا شيئا idan kana da hangen nesa kullum kai kake cin nasa so da yawa za ka aure mace ta kama tattakakka a shekara arba'in ana huta ka cizi ne ka kira ruwa da ita saboda abinda kake kallo na 'ya'yan da za su zo bayanta ana nan ana nan sai ta haifar maka alamun mumi hafizan ƙur'ani masu da'awa ta haifi dai ya'ya masu albarka ƙarshe duk wahalar da ka sha ta zama da ita sai ka mance da ita shi yasa duk yadda muke tunanin a tunkari wani abu a mai zama guda kuskure ne shi Allah yana sanya abinda kake so ne cikin abinda ba ka so babu mai son shi ma duniya amma ko na son cin tuwo shi kudin ba a yi noman da mutuwan na bai samuwa sai ka jure ma noma sannan radda ƴaƴan radda abinci ya samu duk sai ka mace da wahalar da kai ko ba ka nan bane sai mun jure mazagin mutane da cin mutuncin mutane da duk abin da za su mura wata rana sai su dawo su yadda da abin da gaskiya ne sai sun wato yi uzuri ma'ana sai sun nemi gafara muku da yafiyan mu ko kuma in mun mutu su zama to cikin waɗanda za su mura addu'a bayan mutu wallazi na ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ba mai son karatu duniyawa dabi'a dan adam shi kasala shi kaso amma sai a sha wahala a kai ka makaranta a yi wane ne a yi wane ne duk gaba abin da bai yiwuwa babban malamin nan na kasar mauritaniya shekh muhammad al-amin shankiti rahmatullahi alaihi rahimallahu jami'ar musulmi yana ba da tarihinsa lokacin yana yaro to su kusan mauritaniya gida mutum yake fara karatu gadi mutum da su karatun zaune da suke an gadi ko yake cewa ya taso cikin waɗanda ba su son karatu a duniya kwata-kwata to wanda ke ba shi karatu cikin a amamadin shi ko babban shi ko kuma ina ganin dan babban shi shi yake kula da shi wajen harkar qur'ani sai Allah ya jarabe wannan mutumin da rashin lafiya yace sai ya kama shi daɗi yana fatan Allah ya sa mutumin da shi mutum ya huta ana da haramun sai mutumin ya warke sai murna ta koma ciki a haka kuma ana yi sannu-sannu har ya so karatu ya so ilimi kuma ya zan ɗaya daga cikin manya-manyan malamai da duniya da damanin sa shi yasa kullun abin da kan gashi na da wahala in dai ba sabon Allah na ba alkhairi a bayan shi a dage kan shi amma in an ka kalli yanzu wallahi ba za a yi sai a cinje a naji ana kake maka wawa kake baka san abin da kake ba ka dai dace saboda mutane farko suke kallo ba sa kallo tsakiya da ƙarshe amma idan aka yi haƙuri yau da gobe aka cijar sai ka ga alkhairan suna nan yadda ka ji an ci hujjibatin naru bi shahawa wa huffatil janna bil makari ita ma da awa haka take haka ilimi shi na ce ma ilimi akwai wuya saboda duk abin da kaka so duniya shi na ilimi akwai su kaga dan adam yana son sutura kullum sai ya sami kyau wallahi ilimi bai son haka dan adam yana son kullum sai ya shiga mota mai kyau neman ilimi da ba da ilimi a farko bai kare haka ba dan adam yana son gida mai kyau dan adam yana son ya shiga cikin AC ya huta bai son wahala dan adam yana son hira a zamna a kafa hirar duniya da ta siyasa da ta arabe da ta sakin baka da ta wane ne da ta shugabannin na kasashen duniya dan adam yana son ya aure mace mai kyau ya shagalta da ita dan adam yana son harkoki na rayuwa ko ba haka ba to duk wannan gari bai so duk wannan kuma farkon rayuwarka ko ba da ilimi ka bai bukatar wannan to in ka bi su da kai da ilimi kun yi kun yi hannun riga shi yasa wani sha'ir yake cewa qalat masa'il suhunun liqari'iha bil kaddi tudraku minha kull mastatara wani malami ne daga cikin manyan manyan malaman maliki a kan shi suhunun to sai wasu masa'il to masa'il din shi kuma kusan masalolin fiqh dole wani lokaci sai an jajirce to sha'ir sai ya mai da masa'il suhunun kamar dan adam abin da ake kira at-tajsid kamar kamar da abu kamar jiki wanda bai da jiki sai kai magana da sunansa ana yin wannan cikin adabi don saboda tana yiwuwa a ce zaki ya ce cikin gakana ba zaki ake nufi ba azzalumi ne ake nufi sai a ce zo mu shi ko sai ce don Allah a yahi ne zaki wai ma'ana talaka wanda bai da karfi ko da ba suna da wannan usulun to sai yan mai da masail suhunun kamar dan adam sai sun ka ce qalat masail suhunun in ji sha'ir masail na suhunun sun ce liƙari'ira ga wanda yake son yi karatunsu bilkaddi da wahala sai ka jajirce tudduraku minha za ka samu ga waɗannan matsalolin kulla mastatara duk abin da ya tuni kiran ba haka za ka samu ba sai sun ka ce in ji sha'idar ce don yablo al'ilma battalin battalin ɗan gaban banza bai samu ilimi mai son kullum a zofa da a shashayi an ƙari da shi shi wannan yadda shi disqualifiye in ji turawa wala kasilun da kuma mai kasala da ya fara wato sai kasala ta zo mishi wala malulun da kuma almalul daga mallane shi ne wato ya gaji mai saurin kosawa in ji malaman zauri wala man ya alaful bashara da wanda kuma ya alafu da alif ne alhamza ba da ainihin bane domin in an faɗi al'alaf da ainihin ana nufin abincin da ake ba dabbobi ya alafu kuma da alhamza shine wanda yake son hira da mutane da sabo da su shi yasa in ka fita ɗiyan kaɗai da matan kwallon baka karatu saboda da mace da yaro kamar musa suke mage ke nan kowane wuya na cewa mage ko kyanwa kullum sun suka suna shahar jikinka in ka fita tasu sai a yi shi ne ba uwa ba yarda a'a suna da haƙƙin suka ba su nasu lokaci amma kakka yarda ka zo shi shi yasa lan yablu al ilma battalun wala kasilun wala malulun wala man ya'rifu al bashara dole ilimi bai son duk waɗanda abubuwa sai ka jajirce amma in abin da yi sauki kuma sai haka haka daidaita to haka da awa take ba ta son ka ce kai kawai komi sai ya shigo shi yasa kuke ganin zan tun da lokacin mu ya fara da yawan ɗaliban da suke karatun da awa a jami'o'i da waɗanda suke karancewa ƙasashen larabawa me yasa kuke ganin wani lokaci da awa su ba ta tasiri an fahimta ba duka nake nufi ba saboda ya kai ƙasashen larabawa ya saba da rayuwar larabawa ya sha AC ya sha madara shi wai abin da ya ɗauki da'awa shi kawai dai sai an yi mai irin abin da aka yi saudiya to in haka nan za ka samu ba ka sani wasu kiyama ta tsohon da ba samu haka ba don mutuwa za ka yi su ma sai da suka jajirce na gwamnatin ta tsaya ma addinin aka samu aka yaƙi yaƙi aka haɗa ƙasa kuma aka samu kuɗin hetur ko petrol don da saudiya da babu mai matalauciyar ƙasa ce har yunwa a wajen 1970 an yi aka sa'udiyya misra sai da ta taimaka ma sa'udiyya da abinci lokacin ba su da arziki har wani daga cikin shu'ara ana kiran shi mahmudu gudai ya yi kasida tana da muhimmanci ɗalibin ilimin ya santa don ya yi bayani ne kan matsalar da musulmi suke a yanzu yake cewa ya ahla yathriba admat muqlatayya yadun badriyatun tas'alul misriyya jadwahu ya ahla yathrib ya kuma mutanen yathrib suna ne na madina da duki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kira ta yathrib yanzu yace adbat abinda yassa muqlatayya abinda yassa idanuna suka ji zubar da hawaye na jini shine admat min ad-dumu an gane ko muqlatayya muqla shine ido abinda yassa idanuna suka zubar da hawaye yadun badriyatun hannu ne na badr ma'ana mutanen badr sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tas'alul misriya jadwahu tana neman mutanen misir su taimaka mata gaban misir ya kare yanzu su ungiya shi ya ya ce lasna na muddu na kuma aimana na silatan lakin na mahu dainun ma ƙazaina ba muna ba ku hannunmu ba ma'ana muna miƙa muku hannunmu na taimako silatan don saboda kawai ku kuna larabawa muna larabawa ta fuskan muna da yan uwantaka kai abin ya wuce zumunci an gane ko lasna da muddu na kuma aimana na silatan lakin da ma huwa dinin ba ka dina ku ba shi ne wanda ba ku iya biya don musuluncin daga wajen ku ya su to kenan ko mu abin da kun ka bamu bamu iya biya ku har duniyar tashi ka nemi wannan kasida baiti ko ina ganin ta kai dai sittin da wani abu ka hargace ta kada hargace ta mas'aloli na mushkilolin musulmi na yanzu ka samu mas'aloli daban-daban babu lokaci da na dan tabo mana daga ciki kasida tana da tsawo kuma mu kare littafin mu ba amma dai ko a taba mallan na ga mallan shiga su aka farkon kasidar dai ku rike matsalabul kasida ka shiga cikin gogo eh wai mu ba su matsalabul kasida kai so daga baya tun da muna nan zaune muna iya abin nan shine farkon ta mali walin najmi mali walin najmi yar'ani wa ar'ahu amsa kilana ta'aful ghimda jafna sai ka riki in ka sa cikin google zas kamar asida ko bari mun kare karatu sai mu ba ku rubuta an gani ko mu je mu karasa fal amalu shi buri dafi'un abu ne mai tunkudawa qawiyyun mai karfi lil mudhif da'wa mutun ya shudi a cikin da'awarsa was-sa'i yayi kwazo fi injahiha dan ta ci nasara ka bi duk hanyoyi wal istimrar alaiha kuma ka dugi akanta nas'alullah in ji mallan muna roƙon Allah an ya ji alana ya sanya mu du'atan ila alkhair masu kira zuwa ga alkhair nuhatan al sharr jam'i na allahi masu hali daga sharri wa an yuhayyi'a Allah ya shirya lil ummati ga al'umma al-islamiyya al-islamiyya tikiran umma al'umma musulmi min amriha daga al'amarin tarashadan shari'a hayya'a an shirya maka an yi maka tattalin abu qadatan Allah ya shirya mata kuma ƙada jam'i na alƙa'id jagorori ƙada ta khairin wa rushidin jagorori na alkhairi da kuma shari'a ba na shari'a wa wulatan kuma Allah ya ba al'umman musulmi wulatan wato majibin talamari ma'ana jagororin su kenan salihina nagari muslihina kuma masu kawo gyara akwai bambanci tsakanin salih da muslih salih mutum nagari shi yana sallah muslih mai cewa a yi sallah shi yasa in kana salih da yawan mutane suna son ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 40 yayi a makka mi suke kira shi amin wannan lokacin shi mai amana na suna son shi amma da ya zama muslih ya ce a yi riko da amana sai suka ce kaza shi yasa in dai kai nagari kake to baka da matsala da mutane abu ne kuma mai kyau amma ka sani daga lokacin da kace mutane su koma irinka to ka samu aiki har da mata kace kun taba sai an kai ruwa rana na fata kunci shi yasa da kaji matan mutum na cewa kai muna wallahi muna wallahi a laushi da gidan mu babu ruwa ne ka mutu mace da yaro wanda bai aga musu doka shi da suka so wallahi in sun zuwa rayuwar ta yin gaba wallahi halaka za a samu shi yasa ka jajirce ka bata musu da rai farko karshe su zanna gaji ko ka bar su su yi abinda sun ka gara ba ƙarshe a shege Allah ka mutsa salihina muslihina shi yasa cewa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dhulmin wa ahliha muslihun shugabannin shugabannin shugabanni yaqduna bil haqqi suna hukunci da gaskiya wa bihi ya'dilun da kuma shi suke adalci innahu jawadun karim domin akwai wanda zai yi zalunci sai ce adalci ne ki innahu shi Allah jawadun mai yawan baiwa ne karimun Allah mai yawan ni'ima ne ga bayansa an gani ko alkarimi an ce san adam ana nufin mai mutunci Allah mai bada falala ne mai yawa walhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala wa sallallahu wa sallallahu Allah ya salati wa sallama da tsira ala nabiyina ga annabin mu Muhammad annabi Muhammad wa ala alihi da alayensa wa sahbihi da sahabbansa ajma'ina gaba ɗaya hurrira an tantance rubutu harrara an dan an ƙari rubutu wannan fi 19 kinan 19 ga wata na nan sai suka sa 22 an gane ko to kenan tana yawa watan sha biyu ne idan muka diba farko tana yawa ya kawo cewa an gabatar da shi abin da muhimmu dai babu watan ashirin da biyu a duniya ko akwai babu sai ka gane akwai kuskuren rubutu a nan ko ya rubuto watan biyu ko watan sha biyu amma watan ashirin da biyu to ba a dai ajanda ta masu hankali ba har na turawan wata goma sha biyu gare su hijira tana da shekara ta manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam manzo kira manzo rahama shekara ta 1397 wannan ya kawo ka kawo karshen wannan littafi wato wannan takaitaccen littafi na Sheikh al-Allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen risalatun fi da'wati ila Allah muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfana da mu da abin da muka karanta ya ba mu iko da garbi da abin da muka karanta da kuma duk wanda ya saurara ko wannan sauti ya kai gare shi amfana da shi muna fatan Allah ya sa wannan ya zama to sanadiyar shina daga cikin abubuwan da za su zama to sanadiyar tsira gare mu duniya da lahira to yan uwa musulmi don zamu dakanta sai kuma wani lokaci idan Allah subhanahu wataala ya kaddara sado mu abinda muka faɗa zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh